لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأمم الباهين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اسأل الجلال وأنت الحق على لساني وأعوذ بك من الأسر وأعوذ برحمتك إلى أقول الله وأعوذ بك من المختار المختار إنه لا أمان بالدنيا وإن بالي وإقباله ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يجيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم له الملك والسر والبصيرة والشهادة والمسجد والتأمين والنبي والقادمين والأمين إلى آخر ما وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت وكاتب لما سبق الناس من حق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد لازم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون
قل أرأيتم قل كما يا رسل أرأيتم قبال داباري ولئن أخذ الله سمعكم قل ألا يرد كلوانكم يما يدخل كلا من كلوانكم نجم جديد وأبصاركم يما كنتم إلى دونكم وكتم على قلوبكم يبقى يرمي على zuciyarku ba zama na dumomi ba ku haɗa da komai man ilahi da ghairullah wane ne wani Allah ya ci bihi wanda zai zo muku da wannan abin da ya karɓa na kunnuwa na ji da gani da kuma zuciya Allah tabaraka wa ta'ala galibi alqur'ani yana gabatar da ji akan gani saboda ji ya fi gani amfani domin ɗan adam da kunne ne yake jin alƙur'ani ko kuma yake jin abin da yake fahimta ko da na rayuwa da zaran ba shi da kunne to kuma yana da ido yana da wani ɗan adam ne amma nukusaninsa a bayyane ki amma in kunne yana nan to kusan duk abin da mai ido zai iya yi wanda baya da ido zai iya yi ko ai anan mun yi mun yi mun yi makawo da yake tafiya ya samu kota ya hau bishiya ya je ya hau dutse ya saro ya je ya lalibare shi ya samu kota an yi shi a nan gari har ma idan ya je lalibu kota ya je ya bai mata mata ba in wani ya je ya saro ta idan ya zo ya kama kota ta ce wannan ai na taba ta ta bishiya kaza ne a waje kaza na taba ta zan sara ba ta yi ba ta yi ba haka ne ko an yi saboda haka amma da zaran kunne ya tafi saboda haka sai Allah ke ambatan ji sannan gani ji sannan gani unzu kalli wato ya Muhammad kaifa nusarrifu al-ayati yaya muke bayyana musu ayoyi su mahum yasdihun sai ga su kuma yasdihun suna bijirewa suna karkacewa ga barin ayoyi ya zuwa hoton gumaka na'am قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون kula haitu bari labari mai shin kuna ganin in atakum azabun lahi in azabar Allah ta zo muku baktatan babu shiri auja harakan ko kuma ta zo muku gare da rana a bayyane ko rana a bayyane shin wane ne za a halakar ai babu wanda ake halakarwa illa alqawm zalimun sai mutanen da suka zalunci kawunan su da kafirci na وما نرسل المرسلين إلا مبشرين
wanda suka yi imani da Allah ko masu gargadi akan a wanda ya kafirce wa Allah da wuta na'am فمن آمن وأصدق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن آمن وان دي إيمان إلى الله تبارك وتعالى وأصلح يجعل أيكسا فلا خوف عليهم باب سورة أجلس ولا هم يحزنون وباب إتسكي تعالى سؤال آخر والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكفرون والذين كذبوا wanda sun kage ta bi ayatina da ayoyin mai masa mun azabu azaba zai shafe su zai shafe su bima kanu yafsukuna da abin da suka kasance suna fita daga da'a da shi na قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون kun ka gaya musu za a ƙuru naku ba zan taɓa ce muku indi ka zahirun lahi taskokin Allah suna wajena ba wala alamul ghaiba ba zan kuma ce musu na san gaibu ba ma'anar wannan kalma ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama taskokin Allah ba ta wajensa ko kuma bai san ilmin gaibu ba kamar yana nufin asirin kansa ne kullu kullakum indi ka zahirul ka zahirul lahi ni ba zan taba ce muku taskokin Allah suna wajena ba ko misali mutum ne ana ta so a gane kwakwabin abin da ya mallaka sai sai ta wasu ni da mutum duk iya abin da za ku faɗa ba zan ce muku na mallaki miliyan ɗari ba amma yanayi yana yana dubawa wala a rabu ni ka zalika wala a rabu ghaiba ko ba zan taba buɗe baki da ce muku na san gaibu ba domin in na ce muku taskokin Allah suna wajena domin ni ne ni ne asirin halittar Allah kuma ni ne makasudi da halittar Allah in na gaya muku ma ku yi imani da Allah ku amfana ma ba ku yi imani ba balle kuma na gaya muku abin da ya fi karfin hankalinku da ce muku taskar Allah yana wajena sannan ku yi imani da Allah su shiga aljanna ku yi imani da Allah ku kiyaye kanku daga wuta ku shi ma ba ku yi imani ba balle na ce muku na san gaibu ai ba je nan ba ko Allah saka wa busir yake cewa lam yamtahinna bima ta'ayyal qulu bihi hissan alaina falam nartab wa lam najid mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lam yamtahinna bai jarrabe mu bima ta'ayyal qulu bihi da abinda hankula take gajiyawa da shi ba duk abinda manzon Allah ya zo mana da shi ya sauko ne daidai inda muke yadda mu za mu iya amfana ba a matsayin sai zo mana ba Allah ya saka sai na wani faɗa miki cewa ya Rasulullah da ba za ka zauna ba sai a cikin irinka da ba mu saka zauna da ku ba ba za ka samu abokin zama ba da ba za ka aura ba sai a irinka to da ba za ka samu wanda za ka aure a cikin mu ba da ba za ka aurar ba sai a irinka da ba za ka samu wanda zai aure yarka ba shi ne wannan magana saboda haka lam yamtahin na bai jarrabe mu bima ta ayat qulu bihi daga abinda hankula za su gajiya da shi ba kinsan alaina domin kwaɗayi a kan imaninmu walam da sab saboda haka ba mu yi kokonto ba don bai zo mana da abin da ya fi ƙarfin hankalinmu ba walam na min ba mu kuma ɗimauta ba wato bai zo mana da wani abu wanda yau muna ganin kamala gobe mai gana ƙasa shi ne ɗimo a wanda ya ce shi manzo ne kuma kaza ko kaga zuwa kasuwa ma fa kawai na rayuwa kafin ba su fara Allah ta ce amma da ya zama su ya kuma dama wai shi fila suwa a taɓa yi ɗan adam da ba zai ci abinci ba saboda haka kulla a kullaku ni ba zan taɓa gaya muku cewa taskokin Allah suna wajena ba wala alamul ghaiba kuma ba zan ce muku na san gaibu ba ɗaya kenan wala aqulu lakum inni malak kuma ba zan taba ce muku ni mala'ika ba da ai martaba ta sama take ta mala'ika amma a yanda nake tare da kuma ba ku gane ni ba balle mala'ika da ba su kuma sake ga za su za su iya ganin sa ba to kadai dai zan daddaure in attabi illa ma yuha ilayya ma'ana zan sassaka wato zan sassaka matakai na rike na rikewa wato wato rike rike abin koye darajata da ɓoye matsayina in tsaya a kan seti ba zan gaya mu komai ba in attabi'u ba abin da nake bi illa ma yuha ila sai abin da aka yi mini wahayi abin da aka yi mini wahayi aka ce gaya muku in gaya muku abin da ya fi ƙarfin ku ya fi ƙarfin halitta daga ni sai ubangiji na aha kun hal yastawi al'ama kun ka gaya musu hal yastawi al'ama wal basir shin mai gani zai dace da wanda baya gani eh yanzu wanda yake gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kololuwa zai iya cewa annabi ba shine taskar Allah ba kulin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin na shin yanzu mutumin da mutumin da bai mutumin da bai ga wato bai in ba makamo ba wa zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana zaune za ka yi ribomi a gidanka da safe mutum ya zo ya gaishe sun ce masa a rasta ni ce ka an yi awanci ne to da ka fito a gidanka ya san me yake tsakanin ka da iyalinka a rasta ba bai zo a nisa bai duba kafiri ya duba ce ya fi ku ikrimatu musliman ikrimatu dan abu jahal bai zo ku ya musulunta ba za ku san ku a ba ku wannan ba gaibu bane eh saboda haka abinda manzo Allah ya tafi ni ba zan taba ce muku na san gaibu ba ko na sani dai ba zan taba ce muku na sani ba ba zan kuma ce muku ni mala'ika ba a fala ta tafakkaru shin ku ba ku tunani ne ai ya kamata ku yi tunani ko in mutum ya yi tunani an zai gane lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an ce masa shi taska ne ta Allah ta sararin Allah ba ba sai an ce masa shi masanin abin da Allah ya sanar da shi na gaibu bane ba na'am
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنزل به كي قد الشيء القرآني الذين يكاهون وين سكي tsoron an yusharu kada a suke jin tsoron kada a tara su a tara su ila rabbin ya zuwa ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyyun ya zama kuma ba su da wani majibinci koma bayan Allah wala shafi'in ba su da wani mai ceto wanda zai cece su in ba shi ba da Allahun ya taɓo haƙiƙa su za su ji tsoron Allah da tunkukuwar su gaba da abin da suke kayi na kafirci ko sabuna.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم من شيء فتقولهم فتقولهم فتكون من الظالمين wannan aya dalilin saukantar manya-manyan mushrikai na makka sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tame shi yana zaune tare da talakawan muhajiri amma ibn yasir da bilal da suhaib arumi da kuma sayyidina suman farisi da wato da fukara musulmi fakira musulmi a suffa sai suka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa shi yanzu baka jin kunya a ce waɗannan talakawa masu datti a jiki su ne abokan zamanka ya saboda haka in kana so mu imani da kai to ka kore su a wajenka annabi sallallahu alaihi wasallam amsar da ya ba su farko irin amsar annabi nuhu amma ana bi dai dil mu'mini ni kan ba zan taba korewa mu'mini ba qalu sai suka ce manzo Allah to idan اتخذ الله مجلسين مجلس تجالس فيه الفقراء وإذا جئنا تأذل تأذلنا نحن في مجلس وه- في مجلس وهلنا حتى nan abu su mutu jari su mai shida to shi da ta ba za ka haka ba sai kai gudan zama guda biyu kai zaman ka a cikin su ka ajiye wani maka gudan zama kuma da kujeru da inuwa da rumfa da gudan zama da shimfiɗa masu kyau na manyan mutane idan mun zo wajen ka sai ka tashi a cikin wajen tarkawa ka je mu zauna in mun gama abin da muke yi muka zauna sai ka tashi kuma koma cikin mutane in ka tashi kuma koma cikin su ka zauna in ka ga dama ka yi haka to wannan sai da umar ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shawarar a yi haka domin yana kwaɗayin a ce musulunci ya karfafa da irin suwa ne don shi ma irin su da ya dawo to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya so ya yi haka don kwaɗayin imaninsu ba don son zuciyarsu ba sai wanda aya ta zo wala taqulu lil ladzina yad'una rabbahum kada ka kore waɗanda suke bauta wa Ubangijinsu bilga daci wal ashi safe da yamma yuridu da wajha suna nufin zatin Allah tabaraka wa ta'ala ma alayka min hisabihim min shay'in babu wani abu a kanka daga hisabinsu ma'ana abinda wayancan nufi wato wayancan mutane ke faɗa su mutanen manyan kafirai cewa hum qalu haula ilaysu bisaliqina fi islami inma hum fuqara'u yashuna bima wajarat faqat ma'ana suna cewa wayannan ba ba ba ba ba sun imani da kai bane dan Allah a adan su fakirai ne kawai sun rasa mafaka su zo su fake a tare da kai to ma alayka min hisabin min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in su ma babu wani abu akan su daga hisabin ka fata da rudahu balle ka kore shi fata kuna munan zalimi ka wato fata kuna kasance daga cikin azzalimai inda za ka aikata haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba shehu Allah ya kara masa yarda ke cewa annasu ala ahsani mutane suna nan akan bisa kashi kashi akwai abna duniya akwai ɗan duniya yuriduna duniya yuriduna duniya fata duniya kawai suke nufi Allah tabaraka wa ta'ala shi da yake Allah tabaraka wa ta'ala yake yake gaya musu man kana yuridu hasala akwai kuma ƴan duniya duniya ko suke nufi kawai akwai kuma ƴan lahira lahira suke nufi kawai to shi ya kada da ce man kana yuridu hasala ya ce nazulahu fi hasihi wa man kana yuridu hasa duniya nuti min hawa ma lahu fil akhirati min nasib wanda yake nufin wato rabon duniya rabon lahira za mu ƙara masa a cikin rabansa mu bashi rabansa na duniya da na lahira wanda yake nufin raban duniya kuma ba abin da za mu bashi a na lahira na duniyar ba za mu bashi abin da muka rubuta masa akwai kuma 'ya'yan lahira su kuma yuridu na tsafira su kuma lahira kawai suke nufi ba sa nufin duniya Allah tabaraka wa ta'ala fada su ko so mana rada lakirata wanda ya nufi lahira wa sa'ala ha sa'aha yayin aikin irin na lahiran wa huwa mu'minun alhali ya imani da Allah فأولئك كان سعيهم مشكورا وإن جانوك وتقو أيك سياقة تأبوغوري أقول كما أهل الله أقول كما مدعنا الله سبحانه باسا نفن دنيا باسا نفن لائرة سنا نفن ذات الله شده وأهل الله مدعنا الله سوف يريدون وجه الله سنة نبي ذات الله تبارك وتعالى شيء وأن الله كفدا ولا تبذل الذين يكون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يريدون الدنيا بعد ألف الدنيا ولا يريدون الله أخرى بعد ألف اللاهرة كوي الخواص وتفسوك أمت عليه الله تبارك وتعالى يا قاتسو دقهن الدنيا يكي قسسو للغلاهرة أما كيف تكيبتتو الخواص سنة كيبتتو متعلي الله يا قاتسو أهن الدنيا يا ميدسو يا تسو أهن اللاهرة أما كيبتتو كيبتتو ya ƙwace su ya tura su hannun duniya da lahira ya keɓance su da mushahadan Allah da baraka wa ta'ala a duniya da lahira wanda su ne ake ce musu ahlullahi mutanen Allah da baraka wa ta'ala Allah ya sanya mu daga cikin su nan
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهذا بين أعلم بالشاكرين waje da na zo- na zo wajen tahajjudi na ga na ga wani gajeren malami malam bakar ya yi wani tsuru idan ya cika da banci ya hada idan banci yana fama da gurcin wannan da duniya ne wanda ba ba zai mutu a gefen rafi da mutu ya shigo nan ba duniya ba za ta yi haka ido ya cika da banci ido ya tsuru ba haka wanda ka san tsoron sa zai kama ni ba sai na dawo sun baya haka in ya rullo ka shigo haka ya sha aya وكذلك وكذلك هكذا فتنا muka fahimci muka fahimci muka fitini babahu bi babu sashin su da sashi wato muka sa- muka fitini wato ma- ma- wato madaukaki da mawadaci in sun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wato fatana babahu bi babu ash-sharif wal gani mawadaci da madaukaki idza shakara Allah ta'ala in sun gode wa Allah وتواضعوا سكا كفتن كاي للفقير كفقيري هكذا هو الوضيع هكذا كفتن idan ya idan wato idan ya kasance wato abin da yake nufi mun wato mun mun tutuni shafi su da shafi الوضيع والفقير الغني الشريف والوضيع الغني والفقير هكذا an bai wato an an jarrabi fakiri da gani shi mawadaci Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi ya bashi arziki ya bashi arziki ba dan Allah tabaraka wa ta'ala baya son fakiri ba in ya gode wa Allah ya gane ni'ima Allah ya yi masa ya taimaki fakiri to ya ci jarrabawa zai shiga lahira lafiya shi kuma fakiri idan ya yi haƙuri ya yarda da abin da Allah ya raba masa bai yi girman kai ba bai yi hasada a mai girman nan ba a mai a mawadacin nan ba shi kuma ranar kiyama Allah zai saka shi aljanna sai ya zauna aljanna shekara ɗari biyar kafin mai shi ya shiga haka dai Allah ya jarabe muka jarabe shafin ku da sashi nan na'am يقول لا صلى الله عليه وسلم liyakulu mun yi haka nan liyakulu domin su ce a haƙula iman lallahu alaihim min bayyana shin waɗannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu baiwa da ɗaukaka da wadata min bayyana a tsakaninmu alaisa Allah shin Allah bai kasance biya alama bishakiri wato da mafi sani bishakiri da masu gode wa Allah bane ya fi su sani na'am وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
shi shi wallah kala masa da ci asharifu madaukaki wal gani da mawadaci idza shakara Allah tabaraka wa ta'ala in sun gode wa Allah madaukaki wa tawadu sun kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tawadu lil faqiri suka yi tawafu ga faqiri wal wadi da wanda aka kaskantar da aka ajiye darajar sa kasa kasa to kana zalika shukran minhu wannan abin da suka yi shukura ne gare su ga Allah tabaraka wa ta'ala amma wai za ta kabbaru idan madaukaka da mawadata suka yi girman kai madaukaka suka yi girman kai a madas- a wanda suke kaskantattu wanda Allah ta daga danne su ba sannan mawadata suka haramtawa miskinai haƙƙinsu wannan faqad badaru ni'mat Allah haƙiƙa sun mutunce wa ni'mar Allah tabaraka wa ta'ala haka nan wal wadiqu shi kuma wadiqu wanda Allah bai daga darajarsa ba wal faqir da faqiri idza hasada idan sun yi hasada a madaukaki kuma wadaci wayannan ba ma shakara ba su gode wa Allah ba amma wa in sabara in suka yi hakuri faƙar shakara hakika sun gode wa faƙar shakara sun gode wa ni'mat Allah tabaraka wa ta'ala sun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala annasu ala ganiyun shakirun aw faqirun sadun mutane guda biyu ko mawadaci mai godiya ko kuma fakiri mai hakuri wai malamai suka yi saɓani suka ce wai wanne ne ya fi a cikinsu alfaƙiru iktala mu bi ayi ba wanne ne ya fi alganiyu shakiru shi ne ya fi ko kuma alfaƙiru sabiru gani wanda ya gode wa Allah shi wannan ya san Allah ya yi masa wadata saboda haka ya san ba cancantan wannan wadatar da ya yi Allah ya masa Allah ne kawai ya yi masa ba cancanta ya yi ba saboda haka baya ganin matalauci ko matsatsanci a ƙasa da shi yana zama da su yana taimakon su yana hulɗa da su komai da komai kuma yana gode wa Allah ya bisa niman da na gode wa Allah da ya bani dama wanda ni ne na zama wakilinsa a kan arzikinsa wanda zai zama dalilin isar da arzikinsa zuwa halittarsa wannan ya fi ƙoƙari ko kuma wanda zai daure zuciyarsa cewa na gode wa Allah tabaraka wata'ala wala Allah da Allah ya bani wadata irin ta wane ba zan iya shike gaɓoɓina ba ba zan iya sadaka ba ba zan iya zakka ba kila da na yi ta fantama munanan ayyukan da Allah baya so sai Allah ya bani fakiri haka kuma na gode wa Allah sannan kuma zuciyarsa ba ta jin hasada tsakaninsa da wanda Allah ya ɗaukaka ko wanda Allah ya wadata to wayannan guda biyu wanne ne ya fi malamai ne suka yi sabani muka ganin mu ai kowa gwani ne ko kuwa eh saboda haka wannan kuma can haka yake saboda haka sahabu qara'al muslimin wato talakawa musulmai wata rana sun zauna yana hira suka ce mu sahaba ikwanu na agniya yan uwan mu mawadata sun tafi bi jami'il khairat Allah da dukkan alherai yusalluna kama nusalli in sallah ne suna yi muna yi suna azumi muna azumi suna hajji kamar yadda kuke hajji lokacin hajjin ba bai kai irin da yanzu ba sannan kuma suna jihadi mu muna yin jihadi amma suna sadaka suna zakka da sauran dukiyarsu mu suna yanke wuyaye duk wani lokacin za a yi aiki na jihadi za su kawo taimako wani hannun mu kuwa laisa inda na shaikun ba komai a wajen kai wani sun fi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ushuru albishiru fa inna lillahi manzilatan fil jannati Allah yana da wata wata daraja wato wani masauki a janna ma yashkunu fiha babu wanda yake zama a cikin wannan gurin zaman sai annabi fadiri ko shahidi fadiri ko kuma wato mumini fadiri saboda haka fadirai suna shiga aljanna kafin mawadata da shekara 500 daga cikin ranakun lahira shekara ɗari biyar fadar da kira da kullahira shi da tun daga saukowa annabi adamu har zuwa tashi a kiyama sati ɗaya ne to irin wannan satin sai an yi sati dubu ya zama wata ɗaya sai an yi wata dubu ya zama shekara ɗaya to irin wannan shekara mai tsawo sai fakirai sun zauna a aljanna da irin wannan shekaru shekara ɗari biyar sannan mawadata sun shi to kuɗe ji wa ƙaru suka sai annabi ce to ku ku ce ƙulu subhanallah ku ce subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر man kala haza duk wanda ya faɗi wannan daga cikin ku to in ta saddaka hadin idan ɗaya ya sadaka da mislu jabal uhudin zahaban da misalin dutsen uhudin nan na dinare to mala ya kabi ajali ba shi da lalin naku suka yi farin ciki suka tafi suna ta daɗi suna jin daɗi suna ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم saboda haka wagana radau ilai wa shegari suka radau ilai wato sai suka dawo zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato su kuma da ta yanda suka yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ma sai suka hada da wadatar da subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar sai sai su fakilar ka ce to ya rasulullahi ya haka kuma annabi ce zalika fadlullah yuti man yasha wannan fadlan Allah ne da ba wani da shi saboda haka na'am aha li yaqulu كده وكذلك فضل بعضهم بعضهم بعضا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس لدى ألف شاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون إذا وين بسك إيمان بآياتنا لآية مسلم مكة فقل كجيا مسلام عليكم أمنتم الله يتبيا تبت أغيركم كتب ربكم على نفسه الرحمة وبنجدكم يا رب ترحمة على نفسه أكلها الله تبارك وتعالى بشر هذه الأمة يا أيها وأن الأمة البشر بأنه كتب على نفسه الرحمة يا كر يا وجبت وكنسا يا رحمة يا نشوى رحمتي سبق الغضبي رحمة تاريكا بشينا كيجا وأن الأمة يا أنه من أمل منكم وأن أيكة أيك منكم لنسجوكم يا أيكة سوءا بجهالة يا أيكة بمونا أيك لجاهل تشيني ساقو bijaharatin aha sun mataba sanda ya tuba min ba'dihi bayan tuban nasa wa aslaha ya gyara to fa inna Allah hakika Allah ghafurur rahimun mai gafara ne mai jinkai yace irtakaba ma'asiyatin ya hausa ko bi jahalatin da jahilci shehu yace al jahalatu jahalatani jahilci kashi biyu ne akwai jahalatu balalatin akwai jahala na bata ka jahalatul kuffari kaman jahilcin kafirai akwai kuma jahalatul duhuliyati akwai kuma jahilcin jahilanci annabi sallallahu alaihi wasallam jahalatul qawm alkawasi akwai kuma jahala na kebantattu shine allazi huwa wato da kuma jahala na kawasi na alkawasi yace to aljahl shi ma jahilcin da kaza jahalani jahilci guda biyu ne akwai jahalun billahi wa hukuku uluhiyyati akwai jahilci mutum ya jahilci Allah ya jahilci haƙƙoƙin uluhiyyar ubangiji wanda zai wajabtar da dawamarsa a cikin wuta wanda in ya jahilci haka zai hada Allah da wani akwai kuma jahilci wanda shine allazi huwa ainul ma'rifati ainul ma'rifati wanda shine ainihin sanin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana jahilci akwai jahilci na jahilci irin na kafirai sun jahilci ubangijantakar ubangiji har suka wasu gumaka kuma bayan Allah akwai kuma jahilcin sani ba na jahilcin sani shine kamar wato jahiltar masana Allah da Allah ko akwai wanda dan tsabar sanin Allahnsa zai ce ya san Allah na? لا يبلغ كنه أها معرفته الواسكون حقيقة الواسكون ما سبتا بذاس بذاس بذاس iya siffanta hakikanin siffarsa ba ma'ana Allah san da kai zurfi wajen sanin sanan sannan kake ƙara gane ba zai sani ba shi da sai da abubakar ke cewa adamul idiraki an darki idiraki idirakul rashin gane wato rashin riska ga barin riska shine riska kuma shi kenan ba na shi da sun mata mai tuba min ba'di ba ga wasu ya gyara fa innahu hakika Allah tabaraka wa ta'ala ga hukum mai gafara ne rahimun mai jin kaina وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين shehu ne bai bar mu ba a fassara wannan ayati cewa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina idan wanda suke imani da ayoyin su zo maka fa qul ka ga ya mu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku halar salamun yace wannan sallama fa huwa tahiyyatun gaisuwa ne bainal muslimina a tsakanin musulmi bi ma mai lahum a tsakanin su fi duniya a duniya idan sun gamu da juna wa bi yusallimu alaihimul malaku kuma da shi ne mala'ika zai musu sallama idan za su shiga aljanna idan da kalin jannata salamu alaikum ibtum amincin Allah ta fata a gare ku kun ji daɗi haka nan hatta yi sallimu alaihi mulku har Allah tabaraka wa ta'ala ma irin wannan sallama ta ta duniya ita zai yi musu idan sun shiga aljanna bayan mala'iku sun yi musu sallama salamu alaikum kuntu farko ba kaldun Allah ko zai ga muku sala zai ga muku salamun qawlan min rabbir rahim aminci wannan faɗi ne daga ubangiji mai jin kai kataba rabbukum ubangijinku ya wajabta ala nafsihi rahama akansa rahama ya wajabta rahama akansa awwalu ma awjada Allah shehu yace farko abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya samar a halitta shine alqalam alqalam alqalam kudura fa qala lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ga alqalami uktub yarbutu sai alqalamin ya tambayo zatin Allah me zan rubuta sai ce uktub ma kana wa ma huwa ka'in ila mil qiyamati ka rubuta duk abin da ya kasance da abin da zai kasance zuwa ranar tashi a tsiyama alƙalmi sai shiga rubutu daga aka yi masa izini kawai sai shiga rubutu a cikin rubutu sai ya rubuta Allah ya ce masa ka rubuta cewa uktub nuhun alaihi salatu wassalam ka rubuta nuhu alaihi salatu wassalamu inni sa'usiruhu da sannu zan aiko shi ila qaumihi zuwa mutanensa faman amana bihi wanda ya imani da nuhu adkaltuhu aljannata zan shigar da shi aljanna wa man kafara bihi wanda ya kafice da nuhu kuma adkaltuhu nara zan shigar da shi wuta ka kuma tun ka rubuta kazalika haka nan ka rubuta yadda ka rubuta a nuhun nan ka rubuta annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kowane annabi ka rubuta masa zan aiki nuhu zan aiki ibrahim zan aiki musa zan aiki isa wanda ya imani da shi zai shiga aljanna wanda wanda ya kafice masa zai shiga wuta so da ya zo rubuta kuma sai ce uktun muhammadu ta ya zo rubuta sai ya rubuta ya rubuta muhammadu wanda ya imani da shi daga ci al'ummansa zan shigar da shi aljanna ya sake cewa wanda sai allah ya masa tsawa ce ta addab ya kalam ya alƙalami ka ladabi ka rubuta a haƙƙin al'ummar masoyina annabi muhammadu ummatun muslimatun wa rabbun ghafur lokacin da Allah ya ce wa alƙalami ku ta'addab ya kalamu kai ladabi ya kai alƙalami sai da alƙalamin ya tsage tun daga wannan lokacin da alƙalamin kudura ya tsage idan ba a tsaga alƙalami ba zai yi rubutu ba saboda wacce alƙalami ta'addab ya kalamu alƙalami kai ladabi uktum ka rubuta fi haƙƙin ummati muhammadin a cikin haƙƙin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ummatun muslimatun al'umma ne mai yawan zunubi amma kuma ta gamu da rabbun da hurun ubangiji mai gama shi gane sai ukutun karbuta ukutun karbuta ummatin musulmatin wa ana rabbun ga hurun sannan karbuta wa rahamati wasu algababi wa rahamata wato tarin ta a sama algababi ka tarin jayi tarin gayi shina alhamdulillah haza ma'ana shehu yace wannan shine ma'anan kataba ala nafsihi rahmata Allah ya wajabta rahmatsa akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaaraka wa ta'ala yana da rahama guda 100 guda ɗaya tak ita Allah ya jeho duniya duk wannan abin da kake gani na arziki na duniya da mulki da lafiya da zaman lafiya kai hatta wato jin wato numfashin da ƙwaro zai ja kai har tausayin dabba da za ta yi wa ɗan wato ɗanta ko uwa ta tausaya wa ɗanta ko wannan tausayin daga wannan rahamar guda ɗaya ne sauran rahama casa'in da tara Allah ya ajiye ta zai yi rahama a bayansa da ita ranar tashi a kiyama gaba ɗaya الله يرحمه أسكرها مسجد نعم نعم وكذلك هكذا نفسر الآيات بكنا بآيوي آيوي كي ولتستبيل سبيل سبيل المجرمين لم كان حنيا مجرمين معنى نعم قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أهواءكم أضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني نهيت قل كجاء مسلم inni nuhitu ni an hane ni an abudal lazina na bauta wa'anda tarkuna kuke bautawa min dunillah koma bayan Allah kun ka gaya musu la attabi'a hawa aku ba zan taɓa bin son zuciyanku a cikin bautan gumaka ba atbalatu idan inda hakan zai abu kuwa ai da na bata wa ma ana min al-mutadin da na zama ba na cikin masu shirya tuwa kuma kuma Allah bai haka ba zai haka قل إني على بينة من ربي وكلمتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير kun ka الفاصلين gaya musu inni ala bayyanatin min rabbi ni fa ina kan hujja wato daga ubangiji na akan daidai nake daga ubangiji na wa kazzabtu bi an ku kuma kun karyata da ubangijin nawa na'am kuka bai wa Allah shirka ma indi ma tattalinu abinda kuke neman a gaggauta muku da shi na azaba ba a waje na yake ba idin hukumu hukunci yana wajen Allah ya kusul haka shi dai Allah yana faɗin gaskiya ne yana ba da labari da kuma bayanin gaskiya wa huwa khairul fasilin shine mafificin mai rabewa hukunci nan
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم kun ka بالظالمين
gaya musu lau an da indi ma ta tsaji nuna bihi da abin da kuke gaggawa da shi da a waje na yake ayya la udiyal amru bayni wa bainakum har Allah ya aiko ni ku ce ba za ku yi imani ba alhalin faran kwata tana haruna ban san muku ita ba ai ba zai yiwu ba lau kana indi ma ta tsaji nuna da abinda kuke neman da a gaggauta muku da shi na azaba da a waje na yake la quliyal amru da an kunta al'amali bayni wa bainakum tsakanina da ku wallahu alamu Allah shi ne mafi sani bisalimina da azzalimina
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين wa inda hu mafatihul gaibi taskoki na gaibu ko kuma hanyoyin da suke sadar da mutum ya zuwa sanin gaibu suna wajen Allah la ya'lamuha babu wanda ya santa illa hu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ita ce guda biyar da suke cikin alqur'ani inda Allah ya ce inna Allah innahu bil musati har ya zuwa karshen aya tazkir suratul Umar haka ne ko cewa inda Allah inda hudu musa'atu wa nasu da raisa wa ya'ala ma kuma bil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut na'am cewa Allah kara masa yadda cewa qad ra'ayna kathiran mun ga da yawa min al-awliya da waliyai wa salihin da salihai yukbiruna suna ba da labarin waɗannan abubuwa tun kafin abubuwansu saboda haka ma akbaru bihi wato wato sun ta kafa afuwan abinda suka abin ya afu kuma abinda suka faɗa din yazo daidai da inda sai suka bala suka ba labari fa haza wannan la yunafi baya kora cewa la ya alamu wa illa huwa nan bai kore wannan ba li'anna haza domin wannan min ilmin Allah tabaraka wa ta'ala da yana daga ilmin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake na gaibi allazi la ya alamu sai Allah tabaraka wa ta'ala ghaibun wahid wato gaibu ne guda daya wanda Allah kadai ya san shi bai sanar da shi a kowa ba sai gaibun lokacin tashi alkiyama amma duk wannan sauran gaibobin gaba daya gaibu ne Allah in ya- yana da hanyar sanar da kai in ya sanar da kai zai sanar a yanzu da ake cewa abin da yake cikin ma'aifa babu wanda ya san shi ko ashe dole mu ba wannan aya cewa sai wanda Allah ya sanar tunda yanzu likita ne kawai zai zo ya duba mata ko ya baka labari cikin da ɗan ƙarami ya ce za ta cikin da take da shi ɗa namiji ne kuma saura za ta aiki watan kaza a rana kaza kuma abin ya abu ko kuma haka ba haka nan muna zaune yanzu wani sai sai su gaya mana gobe za a yi yanzu kullum ka bude duniya yanzu a gidan a rediyo za a gaya muku cewa waje kaza za a yi ruwa lokaci kaza waje kaza za a yi sanyi lokaci kaza za a yi zafi wannan duka gaibu ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi saboda haka shin Allah ƙara masa dace da yawa mun ga bayin Allah sun ba da labarin wayannan abubuwa kafu afkuwanta kuma sun abu na wayanan mafil bari wal bahari Allah ya sa abin da yake cikin wato cikin sarari wal bahari da kogi wa ma tasdu min warqatin babu wata warka ganye da suke faduwa illa ya alamuwa sai face Allah ya santa wala habbatin babu wata kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhu na ƙasa wala rarqabin babu wani danye ko bushashe illa fi kitabin mubin sai face da cikin littafi mai bayyanawa shi ne lahu mahfuz nan
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويظلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجر مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو القاهر ال- وهو الذي شيء الله تبارك وتعالى هو الذي شيء أبنجد أن يتوفاكم wanda yake karɓar ranku billaili da daddare ya karɓi rayukanku ya bar ku da numfashi da yayin bacci wa ya'lamu kuma shi ne ya san abin majaratu abin da kuke aikatawa bin nahari da rana summa yuqasukum summa sannan ya tada kufi a cikin rana ɗin wato ya dawo ku da rayukanku saboda me yi kuza ajalin domin a hukunta ajali a isar da mutum ajalin da aka ambata masa shi ne tsawon rayuwar da aka yanka masa sun ma ilan yi marzuku sannan makomanku ya zuwa ga Allah ne su mai rabbiku sai Allah a sannan kuma Allah ba ku labari ma kuntum ta'malun da abin da kuka sace kuna aikatawa wa yajazikum bi Allah tabaraka wa ta'ala zai iya saka sai saka muku da shi gogon ayyuka وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون
نعم وهو القاهر الله شيء القاهر mai rinjaye maɗaukaki fauka ibadihi saman bayinsa wai rusulu alaikum hafaza sannan kuma yana aiko muku da alhafaza mala'iku masu kiyaye ayyukanku hatta idza ja'a hukumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku a wannan lokaci tawakkal rusuluna sai manzannin musu ne mala'iku za su karɓi ransa su wafatantar da shi wa hum la yufarriqun su ba ba sa yin sakaci wajen karɓar rai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su shehu Allah ƙara masa yarda ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa bila wasitatin ya halitta halitta babu tsani shi ya halitta halitta da kansa ba tsani sai dai wal khalqu halitta kuma ittakazu wasa'ida bainahum wa bainallahi tabaraka wa ta'ala sai suka tsanoni tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah majazahu ala zalika sai ya saka musu akan wannan shi ma sai ya sa wasuɗa tsakaninsa da su wajen karɓar rai ya sanya mala'ika ya wanda zai dinga karɓar rayukansu kamar yadda ya halicce su ba tsani to yana da iko ya karɓi wato yana da iko ya karɓi ransu ba tare da wasuɗa ba sai dai lokacin da suka yi tsanin duka sannan suka shiga cikin hijabi sai Allah ya saka musu da wannan wato fatta kaza wasiqatan sai rikuwa suna ka inda mutum ya yi mutuwarsu saboda haka amma duk da haka wa min ibadillahi mukrabu akwai daga cikin bayin Allah al-mukrami da ja'alana Allah wa iyyakum minhu Allah ya sanya mu da ku daga cikin su inji shehu amin albarkar shehu radiyallahu anhu wa malakul maut malaika mutuwa huwa al-muwakkal shi da abun wato shi da wanda aka abun wakkalawa ala qabdi arwahil bashari ala qabdi arwahil bashari a bisa karɓar rayuwa na mutane da'iman a diwanin mutane suna hannunsa da sunayensu da komai suna gabansa yana kallo ya zuwa kowane irin suna idan mutum ya yi rashin lafiya sai ya kalli sunansa idan ya ga sunan nasa ya yi kura-kura ya shafe gaba ɗaya sai ya gane to wannan ajalinsa ya ƙare amma idan kuma sunan ya shafe sannan wajen rubutun ya zama akwai fari sai ya gane wannan wanda sunansa ya shafe gurin da farin nan mumini ne sai ya umarci mala'ikun da suke damansa su karɓi ran mumini a cikin sauƙi amma idan wancan ɓangaren ya rubutun suna ya shafe ya ga takardar ta faɗi a ƙasa sannan kuma gun ya yi baƙi to sai gane wannan mutum da zai mutu kafiri ne sai tura mala'iku na azaba su karɓi ransa Allah ya kiyaye na shi da na haƙurinsa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da rasul nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yawan wata rana famarra bihi malakul mauti sai mala'ikan mutuwa ya zo ya shuɗe zo masa ya shuɗe da shi fa'alamu sai ce masa inna Allah Allah ya umarce ni amara ni bi qabli ruhi fulani an umarce ni kalmiran wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kullu bihi fa huwa mu'min idan sa sa masa shi mu'mini ne fa'alamu sai ce masa duk nafsan ya ce ya muhammadu ka kwantar da hankalinka ni ma zan tausasa da shi shi wato shi ne wanda Allah ta ba ka wata ke faɗa shi alƙur'ani wanna bi'ati rar'a idan kafiri ne wanna shidati nashda idan mumini na
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين sannan kuma aka mayar da su iya Allah ya zuwa da Allah maulahu alhaqu majibincin lamarin su wanda yake tabbatacce alahu hukunci da Allah ne gaba daya wa huwa asrul hasibin shine mafi gaggawan masu hisabi zai hisabi a halitta a gaba daya a gwargwadon rabin yini na ranakun duniya
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل كغيا مسمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر شو ne ke tsere da ku daga dukkan sarari da na kogi da tsorace tsorace da yake cikin ta in kuna tafiya tadkuna kuna kiransa kuna roƙonsa kenan ta barru'a kuna masu kaskantar da kai wa kufiyarsa kuma kuna masu koyewa a ta barru'a kufiya la in an zaitana idan ka tsayar da mu min hazi za ku dinga faɗa wa Allah in ajiyar na Allah wallahi in ka tsayar da mu min hazi daga wannan dukkan ka fitar da mu lafiya to da lakuran da mai shakirin wallahi za mu kasance daga masu godiya ga Allah daga cikin za mu kasance masu godiya wa Allah masu imani na'am kun ka ga mu قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
kun ka gaya musu Allahu yunjiku Allah shi ne yake tsayar da ku minha daga wannan dufai na albaru wal bahru wa min kulli kalbin shi da kuma yake tsayar da ku daga dukkan damuwa summa antum tushrikun sai ga kuma bayan Allah ya tsayar da ku za ku koma kuna yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kiyaye mu shirka da Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.
za ki idda mana da sai da ya mutu daga mutuwarsa sai kika haihu to za ki iya idan an yi sallar jana'iza an yi komai an gama an yi addu'o'i kafin a tashi sai ki zo ki ce to dama fa ina son wani saboda haka ga abin da Allah ya kaddara a gaya masa ya ɗebo ya kawo masa daɗi tun ba tashi ba ɗaura mana aure amma kin aibu jiya ya mutu yau kan akwai idda ai idda ɗin girmama matacce ne na'am wannan kaya sai a ɗauke shi a kai wa hukuma ita sai da za ta da shi amma in kan an ci an ci haram بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق على صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا وارزقنا وآتنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا بامر يا ارحم الراحمين اللهم انا نتوجه اليك ونتوسل اللهم انا نسالك ونتوجه اليك اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمه يا محمد يا نبي رحمه انا توجهنا وتوسلنا بك الى الله تبارك وتعالى أن يكفينا ما أحمنا وما يهمنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وأن يغفر لنا ما قدرنا وما أكرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأن يقضي جميع حوائجنا وحوائج أحبابنا وحوائج من أسرد حاجه إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين الله كبام لا فيها تزم لا فيها إلى كيائم يكيه من أسرم كبام السورة يكيه من سكيم والبكاء النبي صلى الله عليه وسلم الله كبير أسمه يا أبو تامجالي شواء da daren lailatul qadr da tsayuwa a daren da raya shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa awwal barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam hadi da sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi